dole guda biyu. Ribar mace tafiya da maiya. Kuma hankali ya tuna ya gano. Da gani tafiyar da kwari. Da ko ka fice da sauri. Ka san halin janaral Buhari. Mai garkiya a hada da su bi. Da za mu je da mai da raba. Kun san su a suna da karya. Karko da kyau a hada da wanka. Najeriya yancin mu ya zo. Jihar Kano kuma za ku taso. Ga kwankwasa ga Buhari. Jirgin ceton talakawa kwankwasa ga Buhari. Ga kwankwasa ga Buhari. Farar tafiya gobe su kar a yi wa da mu ba. Da ko ka fice da sauri.
Ku taho mu shige jirgin sukar ayi ba da mu ba. Ku saka Buhari.
Da ko ka fice da sauri.
Ku taho mu shige jirgin sukar ayi ba da mu To ba.
da sunan ramana wahidin ahadin gwani na.
Ga kun ku saka Buhari.
kai zan sa a farko ka dauka kalan wuri Ga kun ku saka Buhari.
ya dalla huwan ladhi a gaba wa makogoro Ga na kun ku saka Buhari.
idan dai magana ko yan adawa ba sa gizi ba Ga kun ku saka Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da wakar sukar ayi ba da mu ba.
tsira a yarda aminci gurin kai dalbari Ga kun ku saka Buhari.
na amina adan gani na da ke yaji da karya Ga kun ku saka Buhari.
alihi har ma sahabbai dukansu muna biyayya Ga kun ku saka Buhari.
Allah ka hada har abdu gwarza ba zan ki so ba Ga kun ku saka Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin sakar ayyuba da mu da ta na farko salama za na yi wa mutum gari na ga kwankwasa ga buhari ko birni har ma da kauye muna da dagai da juna ga kwankwasa ga buhari in batun tafiya ta mata ku zo ku ji ga batuna ga kwankwasa ga buhari mu dau tafiya da gwani ba za ta bare da mu ba.
ga kwankwasa ga buhari da ko ka fice da sauri ku taho mu shige da wakar sukar ayyuba da mu ba kalka ki mace da bagin ciki wai in ji kibi ga kwankwasa ga buhari Ko ka tarban ka shi shagume tabbas da zafi ga kwankwasa ga buhari Wajen magana wukar gaskiya ita ce da kaifi ga kwankwasa ga buhari Kusan da sani kowa ya ja mu ba za ya kai ba ga kwankwasa ga buhari Yabo ka fice da sauri ku taho mu shige jirgin sukar ayyuba da mu ba Sai gobe ko gulma laifin su duda yanayi da karya ga kwankwasa ga buhari Kakakin tafiya ta yaro kurum a hada da manya ga kwankwasa ga buhari Wanda sabanin shi ya kai zai ya cike da ga buya kwankwasa ga buhari aiko a gudu da jaki ba zai ishe godiya ba ga kwankwasa ga buhari da ko ka fice da sauri ku taho mu shige da wakar sukar ayyuba da mu gari da karairayi gabara rogo da kuri ga kwankwasa ga buhari gara da zago ku bambanta kwano na da wari ga kwankwasa ga buhari gumi da guna-guni dusuna iya sabu tsari ga kwankwasa ga buhari ku faɗa na faɗi yan kun taɓo ni ba zan shiru ga kwankwasa ga buhari da ko ka fice da sauri ku taho mu shige jirgin sukar ayyuba da mu ba kun san tolo da tunko kusan da yadda ya suna ga kwankwasa ga buhari baki da bari da kagansu za ka rabe gunina ga kwankwasa ga buhari bari in tafiya da amsa na burge mutum baina ga kwankwasa ga buhari kare su haɗe da kura ba zan shiga ayare ba ga kwankwasa ga buhari da ko ka fice da sauri taho mu shige da wakar sukar ayyuba da mu ba kai ko za ke taho dan uwan tafiyar kajera ga kwankwasa ga buhari ga kwankwasa ga buhari itilin a kawar da wawa ga kwankwasa ga buhari yan wawa suna ta yin kokari su haɗe da gawa kwasa ga buhari Gwara ba su fice, daɗin mu za mu ji ba da su.
ga kwankwasa ga
fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
karfin dan filla sanda karfin yaro ko kuka Ga kwankwasa ga amma buhari.
muke da abun fada ko da kyau mu hada da wanka Ga kwankwasa ga buhari.
ga kunkusu ga buhari kai sai an tare jinka Ga kwankwasa ga buhari.
ku fito mu fito kowane dare mu ba za ya sha ba Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
Mace ba a sayar ba jaki ba za ya wuce ba ruwa Ga kwankwasa ga buhari.
amma a gurin mu na san waɗansu ba za su so ba Ga kwankwasa ga buhari.
in ji yan magana aiki ba zai wuce masu shi ba Ga kwankwasa ga buhari.
barar tafiya na ɗan ko ba zan bi mai yaudara ba Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
ginin karfe da karfe da cin shi yana da karfi Ga kwankwasa ga buhari.
ga wani mai gaskiya yanzu sun ji wane da sufi Ga kwankwasa ga buhari.
ga kwankwasa ga buhari irin jibi kofa da murfi Ga kwankwasa ga buhari.
farar tafiya na bi ta kar a yi wa da lewa Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
ganar da ganar aliman gama iya ja da su Ga kwankwasa ga buhari.
kuma bi su da gaske domin ba za ta bare da mu ba Ga kwankwasa ga buhari.
ga kwankwasa ga buhari ba za mu yi bincike Ga ba kwankwasa ga buhari.
mu bi su da gaske domin ba za a sayar da mu ba Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
kwalliya tafi kwalliya kowa ya hau gurbin sa ya bi Ga kwankwasa ga buhari.
ga kwankwasa ga buhari iguni a hada da su bi Ga kwankwasa ga buhari.
awancin ya arewa kabutan a yau mu hada da tafi Ga kwankwasa ga buhari.
garkiya jari kun san farar tafiya da riba Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
addu'a kowa ya sha ba sallah sai masu zarki Ga kwankwasa ga buhari.
ba a barka ga fara in yaji ina hayaki Ga kwankwasa ga buhari.
mun samu ciki da falo waɗansu suna a kurki Ga kwankwasa ga buhari.
akwai magana saura kaɗan a yi ma da zuwa Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ɗan ba.
gari gyaran gari zai ba ko ke gyara zuci Ga kwankwasa ga buhari.
mulkin wani na tuna kar ku ce na mai habaici Ga kwankwasa ga buhari.
kai dai ga mutum kawai gyara imani a zuci Ga kwankwasa ga buhari.
ku bi na asalin zancen yana gaba ba da waiwa Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
kun san rumfa da manufa da bambanci a suna Ga kwankwasa ga buhari.
tokar da ku ɗauki manufa ba ta iya kare rana Ga kwankwasa ga buhari.
ku shigo rumfa idan tsintsiya ta fita ta nuna Ga kwankwasa ga buhari.
ban sarar maganar da kanku za ku yi ba da ni ba Ga kwankwasa ga buhari.
yabo ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
an ka cire wanka tilas ka sauka ka ba mu dama Ga kwankwasa ga buhari.
Idan wuri barna ya saba idan ya samu dama.
Ga kwankwasa ga Bana buhari.
mai na koyon kan zagin na kamar da suna ta fama.
Ga kwankwasa ga buhari.
Ku fito mu fito, inda ba za ku ji gargaɗi ba.
Ga kwankwasa ga buhari.
Yabo ka fice da sauri.
Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
Waɗansu suna ta kuka da za a hana su coge.
Ga kwankwasa ga buhari.
Wajen maganar su rairai kashe su hada da kage.
Ga kwankwasa ga buhari.
Yanzu ga mai gaskiya ba batun lori da bage.
Kwankwasa ga buhari.
sai dai ku guje in har ba za ku yi gaskiya ba Ga kwankwasa ga buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
zancen mata ake ko ina a kasar mu mun bi Ga kwankwasa ga buhari.
da talakawa da shi ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
kun san bola ta nan bushiyar su tana da girma Ga kwankwasa ga Buhari.
ga kuma basho da gwamna ana ta yaba shi shi ma Ga kwankwasa ga Buhari.
sai rata mada abinci jihar ribar da girma Ga kwankwasa ga Buhari.
kai da rabu ka tsaya ribar ba za su iya da kai ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
idan na shigo arewa akwai magana da dama Ga kwankwasa ga Buhari.
idan kuwa na hangi in ya kwana layin mu shi ma Ga kwankwasa ga Buhari.
gwamnan adamawa in ya koya bu bahari shi ma Ga kwankwasa ga Buhari.
general adame ranar murtala in ya kuma ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
idan kuka bani dama da gwamnan kwara shi ma Ga kwankwasa ga Buhari.
abdul fatah ahmad ku gane yana layin mu shi ma Ga kwankwasa ga Buhari.
ga kuma wa mako gwamna na sauko tana da girma Ga kwankwasa ga Buhari.
wa mako ya ce da shi ma ba za a yi ba da shi ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
sannan kuma in ka zo bauchi kawo baraje ya bi Ga kwankwasa ga Buhari.
idan ku kawo baraje ya nuna baya shiri da gabi Ga kwankwasa ga Buhari.
idan ka shigo kano kunkusi ya duka mun Ga biye kwankwasa ga Buhari.
ga farar tafiya kulkar ka so a yi ba da kai ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
ga wanda ya sa da irin waƙar dan amana Ga kwankwasa ga Buhari.
garin danga jami'in rikon mu na da da murna Ga kwankwasa ga Buhari.
rabi abdullahi karmu ka kai magora Ga kwankwasa ga Buhari.
idan ya ce da gyara ba za na gi in yi ba ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da magar su kar a yi ba da mu ba.
kwallika da mutum na gwamnan kano ganduje ya bi Ga kwankwasa ga Buhari.
da mutum gwamnan kano bandira wata gaske ya bi Ga kwankwasa ga Buhari.
Har da yanzu jan Kano don kwarabi ina miyabi.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Na sawo baba sarki ba za na ki in fada ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Da ko ka fice da sauri.
Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
Malama da ki na dala wakilin dala ya bi.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Ga giru a hada da bebe jimali yana miyabi.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Ga dan ado tudun wada doguwa na miyabi.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Gara ya da rogo na san maraba ba zai sake ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri.
Ku taho mu shige da magana su kar a yi ba da mu ba.
Kwamishinan shari'a na ji maliki ya bushi ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Ga kwamishinan kuɗi abdu dangare ya bushi ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Ga Nasir Abdalawa Amadobi yana da girma.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Na kwankwasa ne in an taba shi ba zai shiru ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Da ko ka fice da sauri.
Ku taho mu shige da magana su kar a yi ba da mu ba.
Ba za na tsaya ba sai na sako abudan lagwar zuba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
Ma'ana abu dan na tijjani za ni gidan mu gwarzo.
Ga kwankwasa ga Buhari.
ATM kwankwasiya mata duka manzo Kwankwasa ga Buhari.
APC kwankwasiya ba za a yi babu muwa Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
Rabi Abdullahi kan toba da dala Ga kwankwasa ga Buhari.
garin danga a tarin shi shi baya galula Ga kwankwasa ga Buhari.
ga hadiya umma dala muna gode wa Ga Allah kwankwasa ga Buhari.
cikin tafiyar mata ba za a yi babu muwa Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige da magana su kar a yi ba da mu ba.
Ba a kibu nan komanda yana layin mushewa Ga
da sun shiga ba da waiwa Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba.
ga Isma'il na abba abaka yana da girma Ga kwankwasa ga Buhari.
shugaban yan biyu kanawa muna gaida ka kaiwa Ga kwankwasa ga Buhari.
ga umar lambaran dangana mu yana da himma Ga kwankwasa ga Buhari.
in za ni maka ba za ya ce na biya kuɗi ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige tawagar su kar a yi ba da mu da ba.
dalilin ibura ya ce batun tafiyar ga harshe Ga kwankwasa ga Buhari.
Idan kuɗin ibura a jihar Kano sunan shi mashi Ga kwankwasa ga Buhari.
ya fi karfin owa domin kwado don dune ne shi Ga kwankwasa ga Buhari.
ya samu yabo na kirki ba wai ya rabar ziya ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige tawagar su kar a yi ba da mu ba.
alhaji abdullahi dan abu zubaitin ka ya zo Ga kwankwasa ga Buhari.
kwamishinan environment ran da duka kira ni zallo Ga kwankwasa ga Buhari.
ga haji dan ladi daɗin a duniya na biya zo Ga kwankwasa ga Buhari.
ƙirga a cikin gabasawa ban manta da kai ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige tawagar su kar a yi ba da mu ga ba.
sanusi sira ta shi ma ba zan manta da shi ba Ga kwankwasa ga Buhari.
domin in ya ji wakar ba za ya ki a gaji ba Ga kwankwasa ga Buhari.
Kodar abdul salamu bai zama marowaci ba Ga kwankwasa ga Buhari.
ga kwamishinan gidan gwamnatinmu ba zan shiru ba.
Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige tawagar su kar a yi ba da mu ba.
Kuta da malam ta su uku dan barta mu buɗe murya Ga kwankwasa ga Buhari.
ga kan tamun bakwai ya bi kwankwasa babu ƙarya Ga kwankwasa ga Buhari.
ga alhaji bandana ko a layin kwankwasiya Ga kwankwasa ga Buhari.
fadar tafiya ko sake a yi ba da shi ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige tawagar su kar a yi ba da mu ba.
ga kwankwasa ga buhari Rabo ka guje da sauri.
fadar tafiya ko bi su kar a yi ba da mu ba Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige jirgin su kar a yi ba da mu ba. Ga kwankwasa ga Buhari.
da ko ka fice da sauri Ku taho mu shige